بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على آثارهم إلى أن يلقى الله الأرض والعالمين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من سائر سألوا المجد كله بالبتال من قبلنا أسبب فلل أبيه biyu da wata na sofa hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha tara da watan takwas watan agusta miladiya dubu biyu da ishirin da uku da tarihi da inganta ci gaba da majalisun muna hadisi wanda muke karatu a cikin littafin hukumatul ahkam a wannan masallacin littafin albarka na darul habib da yake wannan unguwa ta fitau cikin wannan asitattun gari na tawa jamhuriyar nijar wanda yau za mu tashi darasi na sha biyar kuma allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussan da muke gabatarwa fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam za mu tashi akan bayani na sha biyu babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan da ya zo ya karantar da mu yanayin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shugaban halitta dan gatan Allah habibin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin sallah dan ya zama tunzarci da yin baki daya idan za mu yi sallah to mu yi sallah ne ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da cewa mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam a inda yake cewa na kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika da zai kuma abun koyi a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam koyi kyakkyawa Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah kuma ya karantar da sahabbai kuma yake sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuma ina ina yin sallah da ka duk wanda ya sallah ba yadda ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ba sallah ne ba muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan tsayuwa Allah ya tsayu akai mala yake cewa الحديث التاسع والسبعون حديثنا سبعين ترى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم a wannan hadisin da Aba Hurairah ya rawaito manzo Allah ya kasance idan yayi kabbara harama shi da idza kabbara idan yace Allahu akbar a sakata hunaiha sai manzon Allah ya shuru kadan ni sai ya dan saurara kadan baya cewa komai
gabanin ya soma karatun da za ya yi to sai ya shuru ƙabla an ya ƙara a gabanin ya soma karatu faƙultu sai a ba hurera ya ce na ce wa annabin Allah ya rasulallah ya annabin Allah bi abi anta wa ummi fansar mahaifiyata da kuma mahaifina babana da mammata gare ka fansa ne na bayar da su akan na fanshe ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam na iya haƙura da baba da mamma amma ba zan iya haƙura da kai ba annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su duk su zaman to fansa gare ka ara'aitaka sukutaka ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ati zala shin kaga shirun da kake yi tsakanin kabbara da kuma karatu idan ka kabbata sallah kace Allahu akbar gabanin ka soma karatu annabin Allah kana yin shiru to a cikin wannan shirun ma za ta kulu manzon Allah da kake cewa kun ba ci tambayar wannan sahabin annabi ne fa yake wannan tambayar qala sai annabin Allah yana cewa yace aqulu ina cewa Allahumma ba'id bainai wa bain khataayaya اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أبا هريرة الله يكارى مسير داسي من ذا الله يكدر شوى من الدعاء يتي أبن نيكي فدا إذن نيكبرا إنا تيوى اللهم باعد بيني وبين خطاياي ya Allah ka nisantar da ni ka nisantar da ni da zunubaina ka sanya tsakanina da zunubaina nisan mashriq wal maghrib nisan mafitar rana da mafadatta bana zunubina ya Allah ka nisantar da ni da zunubi kamar da ka nisantar da rana kai gabas da yamma kasa yanzu gabas tana da bangon gabas da bangon yamma in ka ce za ka je ka leƙa su tahiya ce mai nisan gaske ko? To yake cewa ya Allah ina nema na ka nisantar da ni da zunubaina, ka sanya tsakanina da zunubina kamar da kai ka sanya tsakanin gabas da yamma, kaga ko sun yi hannun riga, ina ba da mafahimta. Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsarkake ni daga ce naqqini ya Allah ka tsarkake ni min khataayaya daga daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake ake tsaftace riga fara daga datti yadda idan riga fara ta yi datti kasan duk yadda a kazanta ta kai kazanta komi zaman ta kazanta idan ta taɓi riga fara za ka ga alamar wannan abin ko? Haga ne? Idan mutum ya saka kaya farare, to da wani abu ya ɗan taɓe shi na tash za ka ga wannan abin ya fita saɓanin sauran kalolin kaya. Ina ba ta ramun fahimta. Mafo? Tsayyib. To wannan shi ne silar abin da ya sa aka ambaci farin kaya a cikin miyan hikimar, saboda shi ne laifin aya dauda take fitowa a kansa bisa kowace nau'i na na tufafi ya Allah ka tsarkake ni daga zunubaina kamar da ka tsarkake tsakanin gabas ai ka tsarkake ake tsarkake tufafi riga fara ko kaya farare daga datti Allahumma ghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa wasalji da kankara walbaradi da kuma sanyi idan ka ce albarad irin sanyin da hubul ghamam na na giragizai su dan sauko a ilin shi haka ana dan botan shine ake ni da da albarad to wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ashe na daga cikin siffar sallar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallah ya ce Allahu akbar to baya so makaratun fatiha sai yayi wannan addu'a kuma addu'o'in da manzon Allah yake suna da yawa amma dai wannan na daga ciki idan wannan ta maka yawa baka iya karanta ta ba sai su kai subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk mun fahimci karatu ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan da maka da sauran addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to abun tambaya anan shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zunubi ne tunda har yake roƙon Allah subhanahu wataala da ya sanya tsakaninsa da zunubinsa kamar tsakanin gabas da da yamma to shin manzon Allah sallallahu yana zunubi malamai sun kace annabi sallallahu ma'asumi ne baya zunubi baya laifi to tunda baya laifi me yake me yasa yayi amfani da wannan lafazin ta cewa Allah subhanahu wataala ya nisantar da shi daga daga zunubansa wasu ga ce daga cikin hikimar saboda a karantar da mu ladabi wannan annabi sallallahu yana yi ne amma abinda ake buƙatar karatun na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun bai karatu amma manzo Allah sallallahu baya ladabi baya saban Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu sai kuma abin da zamu doka a matsayin fa'ida a matsayin darasi da ya kamata kowa ya rika a cikin wannan hadisi na daga ciki idan ka zo yin sallah ka karanta addukai du'aul istiftah addu'ar budin sallah ita kuma addu'ar budin sallah daga ciki muka ce akwai wannan Allahu ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danasi Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal salj wal barad وكرنت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكرنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض duka wannan ya tabbata ya inganta daga daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam balma ana son ka dinga tattanzawa yadda kake canza abincin gidanka to ita ma addu'a cikin sallah ka dinga tattanza ta yau in kai wannan gobe ka kai wannan ashe ba yadda za a yi mutun ya san su ya rike su yana zuwa mi yana zuwa makaranta shi yasa gaba ɗaya rayuwar musulmi ba ta yi sai da makaranta idan ko kaga mutun yana rayuwa ba tare da dan ya tsallafa ransa da karatu ba to kakkai tantama da shakka ba shakka cikin kashi 80 gaba ɗaya halaka yake Allah ya kare mu saboda babban matsala kai aiki da jahilci gwara ma baka yi ba Allah ya kare mu abu na biyu ita wannan addu'ar ana sirranta ta ne ana yin ana yin addu'a ne a sirrance kuma ana yin ta ne bayan an kabbarta sallah ka ce Allahu akbar gabanin ka so makaratu tsakanin faratun Fatiha da kabbar harama ake karanta ta mun bayyanta sannan kuma ba a son a tsawaita cikin cikin cikin cikin wannan addu'ar kadan yi takaitacce saboda kada ka gaje da al'umma abu ne gaba daga cikin fa'idar zamu rika mai amfani kwarai da gaske yadda sahabbai suke da kwadayi suke bibiyar yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu har suka iya gano cewa ai annabin Allah idan yayi kabbara harrama to kakin yayi karatu yana yin shiru kuma cikin wannan shiru akwai abin da yake fadawa to kaga suna mihe da hankali game da game da mi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sa kasa da guya duk wani motsin manzon Allah suna sa ido akai saboda su doki darasi a cikin wannan abu saboda shi shine makarantar a gunsa ake roka karatu su wasu bukatar su doki littafi dari da kai muke bukatar mu doki littafi mu je gaban malam mu zauna amma sahabbai kam su malamin su shakundum ne annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم الله سبحانه وتعالى يداتدم الحديث الثمانون حديثنا ثمانين أن عائشة رضي الله عنها قالت أن سامو دق عائشة الله يكارا متى يرده تكي تشيوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين من ذلك سنتنا سوم سلاني دين كبره ba daga lokacin da kace Allahu akbar kai kabbara to lokacin ka so masallatu manzo Allah yana fara sallah ne da kabbara harrama bugun fahimta mafhum tayyib wal qira'at kuma yana so maka abu na farko da yake fara yi wanda muke ji yana so ma yana so ma karatu yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin ummul kitab fatihatul kitab ruqya as-sab'ul mathani duka wannan sunayenta ne ash-shafiya kusan har yanzu mutane ba su fahimci sirrin da ke cikin fatiha ba wallahi har yanzu mutane ba su fahimci asrarkin da yake cikin fatiha ba shi ba qur'anin gaba daya ubangiji subhanahu wataala tattara sa gaba daya ma'anar cikin fatiha yasa ibn qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala ya shafada cewa so da yawa nake fama da rashin lafiya na kamu da rashin lafiya sai na rasa likitan da zai min magani yace sai na makai na magani da Fatihatul Kitab sai na dinga karanta Fatiha har na samu sauki yace ko mutane da dama suna kamin korafin rashin lafiya daban-daban sai na umarce su su su karanta Fatiha Fatihatul Kitab su karanta ta da ikon Allah za su kuma suna warkewa kun ga Fatiha wallahi ka kuyi wasa da ita ka dinga karanta fatiha kana tohawa a ruwa ka sha ba karaman alkharrai da kuma waraka ake samu a ciki ba mun banci karatu ba wani magani inda ka san sirrin ka sani amma baka sani ka baka sani ba amma yanzu ka jarraba da yaron ka zai fama da ke kamo da ciyan ciki misali a ce yaro ya ki kwana da dare yana hana mu uwayensa kwana ko ciyan ciki ko wani abin da ba a ma san da shi ba da za ka yi haƙuri ka nemo ruwa farare wainan ruwa farare ka karanta musu fatiha so bakwai ka toha ka ba su ya sha da ikon Allah duk abin da mutum yake fama da shi zai samu sauƙi a ce yaro yana wani zawo matauna karanta mai jibga mai fatiha ka gani nan yau suke gudu wallahi Allah ya datar da mu to manzala yana karanta yana gudu sallah da karatun da kabbara sai kuma ya fara karatun fatiha wa kana shi annabin Allah ya kasance إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك kace manzala sallan ya kasance idza raka'a idan yayi ruku'i lam yushakhis ra'sahu bi dammil ya lam yushakhis ai annabin Allah in yayi ruku'i baya dago kansa baya cire kansa kamar irin na na jema na abun nan na na tsuntsu a yana yana abin nan ne kuma baya walam yusawibuhu kuma manzo Allah baya sunkuyar da shi kamar bai sunkuyar da kanshi ya kasa kwarai kuma bai dago shi ya sama kwarai walakin walakin bainan zalika sai dai tsaka tsakiya shi bai kasa ba shi bai san ba kenan ya tai nivo guda da da bayansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mun bai karatun annabin Allah in yayi ruku'i to kansa baya yi kasa kwarai sannan kuma baya dago shi sama ka san akwai wanda in ya ruku ya ganshi masha Allah kamar kamar garde yana shirin sarbe balo kamar garde yana shirin ya sarbe kwallo wani kuma in ka ganshi yana yayi wani ruku'i kamar yana yana rage damana yayi can kasa kwarai to so ake mutun ya tai a samu equilibrium tsakaninsa da da wuyansa da kansa da kuma bayansa tace wa kana idza rafa'a ra'sahu shi annabin Allah ya kasance idan ya dawo kansa minar ruku'i daga ruku'i lam yasjud baya tafiya yin yayi sujuda hatta yastawi qa'ima har sai ya daidaita a tsaye bana idan yayi sami Allahu liman hamida to ba zai jaba da yin sujuda sai ya tabbatar ya tsayu tab kowane kashe ya dawo a wurin sa wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'ida haka ma idan ya dago kansa daga daga daga sujuda in yayi sujuda ya dago kansa to baya baya mena wata sujuda sai ya tabbatar ya daidaita a zaune wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa fi kulli rak'ataini at-tahiyata a cikin kowace raka'a biyu ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta at-tahiyatu lillah a cikin kowace sallah in yayi raka'a biyu duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai raka'a biyu to zai zauna yayi tahiyya ne sannan ya cigaba da sallar sa wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfida kafarsa ta ta hagu wa yansibu rijlahu al-yumna kuma ya kafa kafarsa ta ta dama ma'ana wannan ana so a karanta da mu yadda annabin Allah yake zama a cikin sallah saboda wasu har yanzu ba su iya zama ba cikin cikin sallah wani za a gan shi yana zama kamar da yana cin tuwo wani za a gan shi ya zauna kamar dai a ɗakin mata ta yake ya manta a masallaci ma yake kowa ne da irin ya kalla zamansa a cikin sallah to abinda ake bukata shine kai da manzon Allah sallallahu alaihi annabin Allah yana shimfida kafarsa ta ta hagu mana yana turo kafarsa ya shimfida ta ya kwantar da ita zira'in baki daya sannan kuma ya kafa ta dama sai ya kafa ta mana ɗan yatsun sai ya kafa su ya kafa su a ƙasa wa kana yanha annabin Allah yana kasance yana hani ko ya hana an uqbata shaytani akan mutun yayi zama irin na shedan shine mutun uqbata shaytan shine kafar dama farutan ka su kalli dama ahur hagu farutan su kalli hagu ba la mutun yayi haka kuma mutun ya zauna sai ƙafafunsu kowace ta kalli ko tekin da take alhali kafa su ake yi ko kuma a zauna saman guda mun bayyana da wasu na karanta suna fassara hukumata shaytan su ce zama saman diddigi wannan shi sunan shi al-iqla ina batar mun fahimta wannan zaman karshe ya manzala ke zaman karshe shi ne sai ya turo kafar shi ta hagu sai ya shimfida ta sai ya zauna akan da ƙasa sai duwawun ka su taba su zauna akan ƙasa sai kuma ka kafa kafar ka ta ta hagu ta dama ka kafa ta kafar hagu ka shi ka zuro ta sai ka zauna da ƙasa duwan ka su zauna da ƙasa sai kuma ka kafa kafar dama wannan shine zaman ƙarshe cikin sallah amma ana yin wannan ne a sallah guda sallah guda kala sallah guda biyu sallah kala sallah guda ɗaya ba a yin sa shine ana yin wannan ne a sallah ne raka'a uku ko mai raka'a hudu sallah mai raka'a biyu ba za ka yi wannan zaman ba to ta so kai magani sai mu yi abun a aikace ai da wannan yaron yanzu ko me bismillah bismillah to yi magani in ka fahimce da aka yi zama ita yi su wasu gari ba wannan shi ne zaman da ake cewa kunga ya tura kafasa ta ta hagu ya zauna a aduwawunsa da ƙasa sannan kuma ya kafa waccan kafa ta ta dam haka manzan Allah sula yake zaman sallah raka'a ta ƙarshe in ba kai haka ba to ina rance maka da Allah ba kai da manzan Allah yayi ba hadisi gashi dai matar annabi ce ta karanta wannan hadisi fa ta fi ka sanin manzon kuma ta fi ka son annabin fa Allah ya saka da alkhairi mun gane wannan karatun ko mun fahimta masha Allah wa yanha an yafrish an yaftarish ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab' iftirash as-sab'i ay as-sab'u wa as-sab'i kasancewar zaman to mudafin ilayhi eh yace annabin Allah ya kasance yana hani idan mutun ya je sujuda ya shimfida zira'akin shi tsintsiyar hannunsa ka aje hannunka haka in kate sujuda annabi yana hanawa dago su ake yi ka daga su ba a shimfida su haka irin yadda me yake da suna irin abin da yake yi kare ko kuma dabbobi na farauta irin su zaki da makamancinsu suna tura kafa suna shimfida hannayensu to manzo sallan ya hana irin wannan zaman ba a yi cikin sallah ba a shimfida hannu cikin sallah bayan kaje sujuda wa kana yakhtimu as-salata bit-taslimi manzo Allah ya kasance yana ƙarin sallah ne yana sallamewa yana idawa khatam shine liƙewa yana liƙe sallah da da sallama yace assalamu alaikum wannan shine a takaice wannan hadisi shi ma ya dauko muna wasu wasu mi sifofin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan hadisi jama'a al-imam muslim kadai ne fitar da shi cikin malaman hadisi baki daya imam muslim ne ya ya fitar da shi daga hanyar al-auza'i wanda ya ya rubuta sai kuma ya faɗi wannan hadisi aikace amma sauran malaman hadisi ba su kawo su kawo wannan hadisin ba kasancewar akwai wani wata wasita eh abul jawza da yace ya ji daga Aisha lalikun bai taba ji daga daga Aisha ba Allah ya kara mata yarda sai dai a wata hanya hadisi ne ingantacce ya karanta da mu siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin abin da zamu doka jama'a na hukunce hukunce da ma abin da ke da koyi darussa abu na farin daga lokacin da mutun yayi kabbara harama to ya fa ya shiga sallah dan haka komai ya haranta gare ka abinda aka abinda suke ba su sallah yanzu ba za ka yi ba a magana baka juya baya baka baka manipulating portable kana message baka duk tunani duk ajewa ake saboda ka shiga yanzu kana audience da mahalicinka ne kana tattauna kana ganawa da da ubangijinka ne abu na farin kenan abu na biyu ita kabbara harama wajibi ce in ka rasa ta ka rasa sallah baki daya shi ya sanya falhazarul hazar falhazarul hazar hannunmu masu mai sanda da yawa daga cikin al'umma wasu zaga sun zo masallaci leban yayi ruku kaga mutun yana gaggawa ya shigo masallaci yana shigowa ko sai kaji ya ce Allahu akbar ya ce rukuyi to tambaya anan wace kabbara ce yi na'am kabbara harama ce kuma kabbarar rukuyi eh a shi da ya shigo masallaci yana shigowa kawai ya zo kwale zo liban yayi rukuyi ana cikin rukuyi saboda begen da fatan ya samu rukuyi sai ya Allahu akbar sai ta rukuyi kawai duka wata kabbara ce yanzu eh baji ba kabbarar a ita kabbar harama a tsaye ake da ku kuma a duke da yin kabbar harama da ta yi a rukui da wani mutum ya yi ta a tsaye yana ta he to ai ba a yi takabbar harama a tai tunda ba yaki bane aiki anan duk wanda ya irin wannan sallar jama'a magana ta gaskiya bai da sallah magana ta gaskiya bai da sallah ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah manzal sallan yayi rukuyi sai ya ji wani sahabi ya shigo ta bayan masallaci shi da ya shigo daga can baya bai zo sahu ba sai ya kabbara kuma ya rukuyin sa anan ya yi kabbara ya yi kabbarar ruku ya yi ruku'in sa'anan da aka tashi sai ya gurgusu ya matsu har ya zo da sahu da sai manzo Allah ya tambaye shi me yasa kai wannan sai annabi sai ce manzo Allah sallam ya annabin Allah ina kwadayin na samu raka'a ne sai annabi ya ce masa Allah ya ƙara maka kwadayi cikin addini da sallada amma daga kai ka sake dan ba kyawu to amma mutum kawai shigo ya Allahu akbar ya ce rukuyi to yayi kabbarar rukuyi ce ba kabbarar harama daga bai da sallah wannan sallah saboda kabbarar harama farilla ce wajibi ce ayi ta ina batar mun fahimci karatun abu na biyu na'am eh a idan mutum yayi ta kabbara ake kabbara harama to tsayuwa da kabbara harama wajibi ne wal qiyamu laha fardun ka tsayu in kai da ka tsaya sannan kuma kaje kaje da ruku'i to idan mutun yayi ta sannan kuma yazo da ruku'i wannan babu yayi kabara ruku'i babu lagi ina batar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da mu a wani bi jama'a wajibcin karatun Fatiha a a koda babu basmala duk da wasu malamai wannan mas'ala ce khilafiya gun malamai shin ya zan dole in zaka karanta Fatiha a cikin sallah sai kai basmala to ba za ka yi ba malamai su sabani kashi uku a nan a bangare a wannan bangaren wasu ka ce yajibu wujubu qira'atul Fatiha يجب وجوب يجب أي قراءة قراءة الفاتحة أي قراءة البسملة قبل الفاتحة suka ce wajibi ne ka karanta ai basmala ka ce bismillahir rahmanir rahim gabanin ka fara karatun karatun fatiha sadaka zuwa alhamdulillahi rabbil alamin suka ce a al istihbab an so in kana iya ka suka ce kai babal ma bai wajiba ba kuma kowa ya kawo hadisi sa kowa ya kawo dalilai mu dukkanin su hadisi su kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin masu fahimtar cewa sai kai a kai basmala akwai Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala Nasiruddin Al-Albani yana ganin cewa shi agunsa wajibi ne sai kai basmala ka ce bismillahir rahmanir rahim to wajen malaman qira'atu ma an samu sabani shin ita fatiha nan ai ta basmala cewa bismillahir rahmanir rahim ayatun ayatun min suratul fatiha ko kuma jumla ce mustaqilla mai zaman kanta shi ma na sabani ne shin fatiha aya ce a fatiha basmala aya ce ko kuma a'a kawai jumla ce mai zaman kanta ko suka ce ai fatiha aya bako gare ta wa hiya sab'u sab'u aya suka ce ta farin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin tabi arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shidda barke ko ihdinas siratal mustaqim shidda صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقوي كينان سوكا تي هكا دولن كدول دول إن ذاك كرنت فاتحة سيكاي بسملة سودا سو أقول سو فاتحة آيات وسوكا تي آآ آية فاتحة آية بقوي غريت أما بسملة باتا تيكي تو إنا تبقوا سوكا تي كلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تشد سكت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية بقي لك إذن كان أكم فتور cewa fatiha basmala aya ce a cikin fatiha to dole ka karanta idan kuma baka akan wannan fa'intar kuma ba amma kauli mafi rinjaye abin da yazo shine an so ka karanta Fatiha basmala gabanin karanta Fatiha saboda manzon Allah sallallahu ya kasance yana karantawa Allah ya datar da mu abu na gaba ƴan uwa ana son ruku'i mutum mutun ya daidaita a ruku'i kaka zamanto kana ruku'i ruku'in da baya daidaituwa mutum ga shiga shi nan kamar kamar dai an azo maraƙumi kaya so ake ka miƙe sol ka miƙe sol wani gaga ya duka tan kamar yana tsinta wani abu wani kuma za shi sama-sama ana Allah mu mun isa ma'ana kenan aiko Allah ya sauwake to ana son mutum ya daidaita kuma in ka taso daga ruku'i ba a saka je kai saurin tahiya sujuda sai ka tsayu wannan tsayuwar na komi ya je komu a gwajinsa abu ne wanda yake wajibi a cikin sallah mun bayyana ko haka ya ma sujuda ba a komawa sai ka tabbatar komai ya zaunu sannan ka je sujuda sannan kuma wajibcin karanta at-tahiyya a bayan kowace raka'a biyu idan kai raka'a biyu ka zauna kai at-tahiyya sannan ka tashi ka kawo wata sannan kuma yana karantar da mu cewa eh wannan at-abina at-tawarruk at-tawarruk shine zaman da wannan bawo Allah ya mana yansu wannan zaman a zaman ƙarshe ake yin sa a zaman a zaman ƙarshe ake saboda akwai hadisai da dama da suka karantar da suka karantar da wannan abu to kuma sai an hana mu irin zama irin na shedan a shi kaga shi ma shedan yana zaunawa to ya zama shi shike shine kafar dama ta kalle dama hagu ta kalle hagu to an hana mu cikin wannan sannan kuma an hana mu da irin kamantacce da dabbobi wajen sallah kai ka zo ka shimfida kana jin taushin tafi masallaci kana dan aji hannuwanka kasa a'a ka dinga dago su mun bayanta masha Allah to kuma abu na karshe shine ita sallah ana kare ta lokacin da aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu alaikum akwai wani kuskure da wasu mutane suke yi kuskure guda biyu a wajen sallama mu kiyaye su kuskuren farin shine assalamun alaikum zaka ji suna cewa assalamun alaikum ba ku jin su kuna ji ko assalamun wannan shi a duniyar larabci babu ma wannan kalmar da ya kamata nuhat malaman larabci su zama da shi su washe istighfari ya tai ya ta istighfari saboda yayi sabo cikin larabci ba a wannan kamar da tanwini da ma'arifa ba sa haduwa idan kalma ta dauki alif wallama a farko a kaidar larabci to karshen ta harabun ne a larabci dauki tanwini sai assalamu alaikum ko mun bayyana amma ka ce assalamun wannan jumlar ta ka sai abin nan su ziba wahe suka ji ka za su kai kaya ka kotu alkali ya hukunta ka zaman gidan yari shekara goma kana istighfari saboda babban zunubi na cikin cikin nahawu wani kuskure na biyu da najo suna yi shine salamun alaikum jumla ce mai kyawu amma a nan sallah ba a yin haka sai ka ce assalamu alaikum saboda salam salamun alaikum ya kasance ta kasance nakira ce shi kuma assalamu ma'arifa ce mubada sai dai assalamu alaikum to kuma akwai siga guda uku na yin salama ka da dama ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda kai yayi daidai duk wanda kai a cikin wannan gabobin guda uku ya ya inganta daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to miye hikimar cewa assalamu alaikum miye ma'anar addu'a ce tunda amin ma'anar shi amincin Allah ya tabbata gare ku to su waye ake ma addu'a nan ma malamai su yi sabani kazan kullun cikin karawa juna fa'inta suke su a lokacin fa kamar kago an ce malamai su yi sabani kuna gani kamar irin namu rikicin ne fa na zamanin nan a su karatu ne yake kai karatu sai in karanto abun da kai ba karanto shi ba ka karanto abun da ni ban karanta ba sai kowa zai ruwan dalilai eh shi da kawai ai sun yi sabani ai wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma alhali ilimi ne karatu ne suka yi to malamai sun yi sabani a wannan gabar suwaye ake ma sallama wasu suka ce ai illiman yace assalamu alaikum to yana ma mu sallama ne kamar yana cewa ma mu amincin Allah ya tabbata gare ku wasu suka ce a'a mala'iku na kai ma sallama saboda mala'iku suna jerawa su ma cikin cikin sau hukun bada wasu suka ce a'a ita dai wannan sallama ta hada mala'iku da da mutane wasu suka ce wanda ina ni a nawa fahimta gaskiya ina anan eh muna cikin mu ma in ga ce assalamu hadda mu mun shiga ciki duka eh ba mai zamu hidda kanmu kana mana addu'a ne amincin Allah ya ya tabbata a gare mu mun bayyana to wannan kuma ta hada dukkanin bayin Allah nagartattu inji Usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala masu sallah wanda kenan da wanda baya nan ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da mu anan akwai wata mas'ala ba za mu kata ba malaman usul kusa kullun cikin rikici ake war musu kayan su muje da hadisi na gaba so dake bukari babin in Allah ya kaddara malati alhadisul hadi wa 80 mun gane ai hadisin ko hadisi na 82 ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an samu daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tabbas in ga da an ce anna ana karatu ko to kawai ka sa a kanka cewa babu shakka cikin al'amarin inna wa anna tufidani tawkid inji malaman lugha inna wa anna tufidani at-tawkid da kaji an ce inna ko kuma anna to abun nan babu shakka a cikin sa to abdullahi dan umar sahabin annabi ne dai ko shi sahabi babansa sahabi kuma babansa ma surukin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace annan nabiyyi tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadahu hazwal manki baihi idza ftataha as-salah manzon Allah idan zai kabbar harrama yana daga hannayensa daidai waton al-manki baini kafadunsa guda biyu ya ake daga hannu a cikin sallah to kuma yanzu shine za a koya mana kun san akwai wannan hanyar ba sai daga hannu cikin sallah ba wallahi al-azim wanda ga shi wai Allahu akbar sai an matsare ba ita wannan sunar ba san ko ta ina ce ba to ya annabi yake daga hannu manzo sallallahu yana daga hannu ne har zuwa manki baihi daidai ka fadun sa sallallahu alaihi wasallam kuma hannayenka tafin hannu yana kallon alƙibla abinda hanyar mu gano ba shine idan zaka yi kabbar harama akwai buƙatuwar cewa hannayenka su kalli alƙibla haka idan zaka daga hannu manzo Allah kake Allahu akbar kun ga daidai mi ka fada hannayen sun sun tahida sun kalli alƙibla ka miƙe hannayen kuma suna kallon alƙibla kuma ka dora su daidai daidai ka fada haka manzo Allah sallallahu yake yi yana buda su ba mace su baya mace su ka takura kanka a zaka mace zaka buda su ne daidai daidai tsawon kafadarka a wani hadisi kuma zamu ga yana dagawa daidai kunne duka wannan ya tabbata ruwayar guda biyu manzala dagawa guda biyu haka Allahu akbar daidai kunne ko ko kuma yi Allahu akbar daidai daidai ka wanda Allah ya kara mu san annabin Allah Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ai muka zo manzon Allah akwai labari insha Allah to manzo Allah in ya bude sallah yana daga hannayensa daidai ka fada wa idza kabbara lirruku'i haka ma idan zai kabbara zuwa ga ruku'i yana daga hannayensa daidai kafada in zai daga zai je ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma haka idan ya dago kansa daga ruku'i ya dago hannayen kazalika kamar dai haka daidai na daidai ka hudu ashe da tahiyar ruku'i da kuma dagowa daga ruku'in ko da kuma dagowa tahiyar rukuyi da ragowa daga rukuyi to duka ana yin ana ana daga hannaye sai dai shi wannan daga hannu anan sunna ce wanda yake wajibi a ciki shine kabbar haraba mun bai ci karatu shi wajibi amma shi wannan nabiyin sunna ne wa qala sai annabin Allah in yami usace sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida ma'anar sami Allahu liman hamida mutane dama suna fassara ta ba yadda ya kamata a fassara ta ba a wannan gabar mutane da dama suna fassara sami Allahu liman liman hamida ma'anar sami anan ai istajaba Allahu liman hamida ba Allah ya ji me gode masa bane da duk haka kun ka tafassara wa Allah shi yahe muna bincike da ya karatu mu gano ma'anar sami anan ba da naji bane wannan a'a ai ma'anahu istajaba Allah ya karba kana son karin bayani ka je ka samu littafin da Al-Usaymin ya rubuta a cikin sharhin wannan littafin wanda mafiyayin malamai sun yi sun yi rubuce rubuce akai shi yasa karatu in suka a dinga bincike in za a yi karatu kawai ayi ayi bincike kalmar sami'a ba ana nihin al-idraku bis sawt baka ji abu da sautin ka a'a amma ana sami'a ana nihin istajaba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون kada ku ce kada ku ce kar ku kasance kamar wanda suka ce sami'na mun karbi kiran Allah wa hum la yasma'un Allah alhali ba su karbi kiran kiran Allah subhanahu wa ta'ala je ka nemi ibnu kasir da tafsirin al-imam al-bahwi da al-imam al-qurtubi tafsir al-muyassar ma haka ya fassara mukhtasar ma haka ya fassara haka ma'anar sami Allahu liman hamida manata shine Allah ya karbi istajaba Allahu liman hamida wanda yawa wanda yake godiya wa Allah to Allah subhanahu wataala ya karba masa ma'ana ai Allah ya karba masa da mi ta hanyar bashi mi hanyar bashi lada Allah ya karba in Allah ya karba mi za a baka shine Allah zai baka lada to manzo Allah eh dago han in ya taso sai ce sami Allahu liman hamida to kuma anan ne ma kusan ku jeje garin wallahi naji wasu na cewa sami Allahu milal hamida ta waje ba ku sami Allahu milal hamida sai wale da liman hamida sai ana milal duka wannan rashin tahiya makaranta ne sai dan gara tsabar tahiya kasuwa ba a zuwa makaranta duk shi ke kai mutane da wangar kici wallahi kuma wajen ake Allah shi ba da lada kuma ba a yi da manzon Allah ya ce ai ba Allah ya kare mu to idan yace sami Allahu liman hamida ya rabbana walakal hamd ubangijin ka kai ne ka cancanta da agodewa mun bayyana to anan malamai sun yi sabani wasu na ganin sami Allahu liman hamida aiki ne liman kadai liman zai ce sami Allahu liman hamida ma musu ce rabbana walakal hamd saboda hadisin da manzala yake cewa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد annabin Allah ya ce idan liman ce sami Allahu liman hamida to ku ce rabbana walakal hamdu kuma mu ku suka ce a'a da liman da mamu kowa yana cewa sami Allahu liman hamida kuma yana cewa rabbana walakal hamdu wannan fatawar al-Usaymin alaihi rahmatullahi ta'ala duk wanda ya karanta sifatu salati wanda Usaymin ya rubuta to zai ga wannan bayanin cewa sai Usaymin ke cewa ita sami Allahu liman hamida yace zikrul qiyam addu'a ce ta miƙewa lokacin kake tashi kace sami Allahu liman hamida kamar kana addu'a ne ta tasowa ita kuma rabbana walakal hamdu ta kade da ta ka tsaya sai dai kuma anan Uthaymin alaihi rahmatullahi ta'ala karkashin wannan gabar su yi musu raddi sun yi musu su yi musu raddi wanda abinda ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine galiban dai manzon sallan yana in yace sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sahabbai suke fada Allah subhanahu wataala ya da mu yace wa kana la yaf'alu zalika illa fi sujudi wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi manzo Allah ya kasance bai yin haka cikin sujuda ashe abinda ake so a nuna muna anan shine daga hannu akwai masu daga hannu cikin sujuda in mutun ya sujuda ta sai ya daga hannunsa wannan bai tabbata ba inji inji Abdullahi dan Umar yace wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi manzon Allah baya yin wannan a sujuda ina yake yi wajen ruku yake daga hannaye a sujuda ba daga ba daga hannu Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu ina fatar mun fahimci hadisin ko mu ƙara hadisi na gaba haka daga cikin abin da zamu dauka a matsayin darasi mu rike da kyau abu na farin dukkanin malamai sun yi ijtimai cewa ana son daga hannaye inda rukuyi wa ba'da rukuyi mustahabi ne ba dole ba shi daga hannu wajen rukuyi zaka tayi rukuyi kace Allahu akbar mustahabi ne in ka taso sami Allahu liman hamida shi ma mustahabi dukkanin malumai sun so wannan amma suka ce wajen ruku'i to an so dole kai sun yi ijma'i suka ce kawai in ka zo ruku'i dole kai wajen jamhur abu na gaba in ka daga hannayen su zama to daidai daidai kafada ko daidai kunne ina fatar mun fahimta to wannan sai mu tsaya a nan kenan sai hadisi na gaba al-hadithu thani wa samanun hadisi na 82 ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam a'zun a'zumin ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadayn wal rukbatayn wa atraf al-qadamayn annabin allah yake cewa umirtu an umarce ni waye umarce sa kaga nan ba ambaci alfa'il ba saboda ai shi fa'il ma'lumun sananne ne wake ba manzo Allah umarni duk duniya tam waye ke bai manzo Allah umarni duk duniya ka Allah ka kiran ba buƙatar a mai a fadi kowaye saboda sananne ne gun kowa yace Allah ya umarce ni nayi sujuda akan kasusuwa guda bakwai akan kasusuwa guda bakwai kashe guda bakwai ake sujuda akai abu na farin alal jabhat saman goshi wa ashara bi yadihi ila al-anfi kuma sai manzon Allah ya ninu da hancinsa ashe in ka daura goshinka to shi ma hancinka dole sai ya tabo kasa ko za akwai wanda ba sa ba sa za su tabo kasa da hancin su tsabar su ɗan wanka ne Allah ma sai an gwada mai shi ɗan wanka ne to ina ruwan Allah da wanka ka kada za a tulluka cikin likawani a giya a cikin ƙasa duk tuwahin wankan kuma shi sun zana magada an riga an kare shi kenan kawai to annabi ya ce na farin alal jabhat saman goshi wa ashara bi yadihi ila anfi kuma sai manzo Allah ya nuni zuwa ga hanci sa ashe hanci ma yana cikin mi yana cikin goshi yana cikin huskar wal yadayn da kuma tafin hannaye daga ce al yadayn ana nihin tafin hannu ba hannun gaba ɗaya ba a tafin hannu suka kafa hujja malamai da ayar Qur'ani Allah ya cewa as-sariq was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu ina ke yankewa cikin mutum ya sata daidai daidai ijiyar hannu kenan ko masha Allah idan kada kaga hannu guda nawa ne guda biyu kenan sun tashi gaba nawa uku war rukbatayni da kuma guwagu guwan yanka sai sun taɓa ƙasa su ma nawa biyar wa atrafil qadamaini da kuma atraf ƙasa ɗan yatsu ɗan yatsu kafa su ake yi kafa su kafa su ake yi za ga wani kuma ya aka aka kafa kin hade su ake yi ana hade kafafu ne cikin salama bude su ake yi ba kamar za mu zo mu gani nan gaba ba a bude kafafu a sa akwai da in yi sujuda yufarrij sai ga ya rabu kafafunsa to su ake ka hade su kuma yatsun su ka kafa su a ƙasa wannan shi ne abin da ake ne wannan kuma na nuna mana cewa ashe wa'annan su ne almasajid kamar da su malai suka ce da Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada suka ce wa'annan gabobin su ake nihi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya iratar da mu ku ji hadisi na gaba ko al hadith salis wa 80 hadisi na 83 an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu ya kasance idza qama ila salati in ya miƙe zai salla yukabbiru hina yaqumu yana yin kabbara ne lokacin da yaqumu yake tsayu yake tsayuwa lokacin da yake tsayuwa yana yin kabbara Allahu akbar thumma yukabbiru hina yarka ma'ana in zai tsayu tsayuwar sallah ta fara sai ya kabbara in ya tsaya ashe ba a yin kabbara a tahe masu tahowa da gudu suna kabbara su ce mun yota da bakin kofa ba a wannan zaka tsaya ne ka yi ta suma yukabbiru hina yarka kuma annabin Allah yana yin ruku'i lokacin da zai yi yana yin kabbara lokacin da yake yin ruku'i kuma ya kulu sannan yana cewa sami Allahu liman hamida ubangiji ya karba ma wanda yake yake gode masa hina yarfa'u sulbahu min ruku'i a lokacin da manzon Allah yake daga kwankwasa bayansa daga daga ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'im sai manzon Allah ya ce yana tsaye rabbana walakal hamd kunga annabin shi liman ba zai ce sami Allahu liman hamidahu kada ya shiru bane zai faɗi mi rabbana walakal hamd shi yasa wannan hadisin yana cikin hadisan da Uthaymeen Albani alaihi rahmatullahi ta suka taka huta kansa cewa sami Allahu liman hamida ta kamata da liman da da mamu kowa zai fada zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd mun bayyana kuma yukabbiru kuma yukabbiru sannan manzo Allah ya kabbara ina ya hawi lokacin da zai tahi kuma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu lokacin da yake sujuda zai kabbara ya ce Allahu akbar lokacin da kuma ya dago kansa daga sujuda daga daga ruku'in ma daga sujuda zai dago zai ce Allahu akbar ثم يكبر حين يسجد sannan kuma in zai sujuda zai ce Allahu akbar ثم يكبر حين يرفع رأسه kuma zai kabbara lokacin da ke dago hannayensa ثم يفعل ذلك في صلاته كلها sannan manzala yana yin wannan a cikin kowace sallah baki daya ma'ana dai in zaka yi ruku'i zaka yi kabbara in ka rago zaka yi kabbara in zaka yi sujuda kai kabbara in ka taso kai kabbara wannan sunna ce ba wajibi bace sai da sunna ce ala da wujubi kuma in ji wasu malamai sunnatun ala alwujubi Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai yake cewa kuma hatta yaqdiyaha har sai annabin Allah ya cika ta wa yukabbiru hina yaqumu min ithnatayn ba'da aljulusi sai manzon Allah ya qumu ya miƙe tsaye min ithnatayn bayan yayi raka'a guda biyu ba'da aljulusi bayan ya zauna to zaman da yake yi yake a ciki wannan zaman yake yi a ciki annabin Allah yana yin tahiyya ne a ciki duk zama guda biyu manzala sallan yana yin yana yin zaman tahiyya yana karanta tahiyya ne a cikin wa'annan wa'annan rako'in baki daya malati al-hadith ar-rabi wa 80 an mutarrif bin abdullah bin shekh bin shekhiri qala sallaytu ana wa imran bin husayn khalf ali bin abi talib radiyallahu anhu فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهد من الركعتين كبر فلما قد الصلاة أخذ بيدي بيدي بيد عمران بن حسين فقال قد ذكر قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا حديث دقا مطرق ومطرف أي مطرف دن عبد الله دن شخير يتني ni da Imran dan Hussein mun yi sallah bayan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu to ya kasance idza sajada in Ali zai zai sujuda eh idan aliyu zai sujuda sai ya kabbara ce Allahu akbar wa idza rafa'a wa idza rafa'a ra'sahu ya dago kansa kuma kabbar sai yayi yayi ruku'i wa idza qama in zai miƙewa tsaye na hada kenan min rak'ataini daga raka'a guda bi kabbar shi ma ya ce Allahu akbar falamma qada da aka yi wannan sujuda kabbara ruku'i kabbara in an yi zaman tahiya za a miƙe kuma ai kabbara da aka ida akhadha bi yadi imran bin husayn sai ya kaba imran hannun imran dan husayn fa kare sai ce zakkarani hadha salata salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai wannan fa ya tuna min sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw qala ko kuma ya ce sallabina salata muhammadin wannan yayi sallah yayi ba mu sallah irin zadda manzon Allah sallallahu yake yake yin sallah ashe ana son a karantar da mu cewa in za ka yi kabbara sai ka yi in za ka yi ruku'i sai ka yi kabbara in ka taso daga ruku'i ka yi in za ka ta sujuda ka yi kabbara in ka taso daga sujudan ma ka yi kabbara in za ka miƙe tsaye bayan ka zauna kuma ka yi mi ka yi kabbara haka manzo Allah sallan yake yi a cikin sallolinsa da fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka karanta akwai sauran lokaci malam abba ba lokaci sauran hadisi kusan ko guda hudu ne mu kare babin ko biyar ne kun ba su sati mai zawa in Allah subhanahu wataala ya yarda sai mu kara mu tashi akan hadisi na 85 da fatan Allah subhanahu wataala ya dadar da mu kuma wallahi in uwa mu kara tashi mu zabura mu je zuwa makaranta alal aqall dai ko baka iya komi ba dai ka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ko saboda tace farkon abun da za a fara tambaye kowanne mutum a duniya in ya je gaban Allah subhanahu wataala duk wanda ya rayu duniya in ya je gaban Allah a wani farin ba a fara tambaye kamatanka guda hudu ya kai zamantakewa da su ba a tambayar ka duk ba a tambaye ka komi za a tambaye ka ya kai sallah ne in sallan nan ta gyaru fa to ka tsira ka sawu ka can ka ka warke in ko ta ta munana ba ta yi kyau ba to ina jin Allah ɗaya san abin da zai faruwa dan wallahi zabbaniyawa ba sa da ba sa ba sa ba su da alaka da kowa ba su da zumunta da kowane makhluki a duniya in Allah ce su yi wuta da kai sun tahi ne kun ba mai cewa su dawo da kai da haka ashe ya kamata a ce wannan sallar mun mai da hankali mun iya ta da kyawu kuma ina kira zuwa ga limamai masu ba da sallah musamman ma a masallacin da cikin gari a dinga koda akalla a so a wata so daya a dinga warewa a dinga mutane bayanin sallah ko da cikin wata so dai a dan ware to jama'a kusan dai ya kamata ya kamata dai abin nan ya ba mu aron hukunno minti biyar bayani kan kan sallah nan ya kamata ko shi ake yana dan ana yi ana dan gaggyara a wasu hoyin ba an yi da gasken ba sai a hankali dan wani fa shi sallah wallahi alazin ya ga ana yi ne yake yi in ga tambaye shi nan me hukunci cikin sallah wallahi bai sani ba amma in ka tambaye shi zai ja maka mota daga nan haddi fa ya kai ya dangane maka ta wallahi ba abin da zai tabin riya iya amma dai sallah kan bai san komai cike ba Allah ya sauke to Allah shi yahe muna Allah ya karba mana kuma muna ƙara addu'a da wannan kasar ubangi subhanahu wataala ka bi mu sanin halin da muke ciki Allah kai ka jarrabe mu Allah muna tawassuli da sunayen ka tsarkaka ya Allah ka ba mu ikon cin jarabawa a rayuwa Allah ka sa mun ci wannan jarabawar Allah ka sa mun ci wannan jarabawar wa Allah muna fata muna roƙo muna masu kaskantar da kai gare ka Allah ka yi kwaraye mana abin da ke damuwa gare mu baki daya fa khairul kalami ma qalla wa dalla subhanaka allahumma bihamdika shada allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh